نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka yan uwa muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya a bisa kaddar haduwar mu da yayi a wannan wuri mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sayi zama hujja gare mu gobe da kiyama ba hujja akan mu ba darasin da ya gabata idan ba manta ba muna tattaunawa dangane da karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam addu'ar da yake yayin bude sallah don haka yau za mu tashi inda muka tsaya darasin da ya gabata daga cikin abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake karantawa shine Allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash shahada anta tahkumu bayna ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi idhnika إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم شيني اللهم يا الله رب جبريل وميكائيل وبنجد جبريل da Mika'il wa Israfil da Israfil, faɗirar samawati wal Arab, mahalicin sammai da kasai, alimal ghaibi wa shahada, masanin abin da ke ɓoye da wanda ke bayyane an ta ta hakumu bayyana ibadi kai ne kake hukunci tsakanin bayan kafi ma kanu fihi ya talifun cikin abin da bayan kake da saɓani a kan shi ehidini Allah ka shirya da ni lima tulifa fihi min alhaq da abin da aka yi saɓani a cikin shi da gaskiya da izininka innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim kai kana shiryar da wanda ka so zuwa ga tafarki madaidaici sahabiyatul hadith sahabiyya wadda ta roshi hadisin ya aisha radiyallahu anha ita ce aisha uwar muminai matar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya dada ita قوله فدنشي ديتي رب جبريل وميكائيل وإسرافيل إنما خصص هؤلاء بالذكر من بين سائر المخلوقات الله مدوكين سلكي يا والي waɗannan da ambato a tsakanin sauran halittu baki daya kama jaa fil qur'ani was sunna min nazairihi kamar yanda an samu kwatankwacin irin wannan a cikin alqur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma idan ba haka ba ga Allah shi da kanshi ke gaya mana cewa alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah wanda shine ubangijin talikai idan an ce al'alam dukkanin halittu na Allah madaukakin sarki sun shiga ciki mala'iku da wanda ba mala'iku ba mutane da sauran al'ummu baki daya kowa ya shiga ciki amma nan sai manzo Allah ce rabba jibrila wa mika'il wa israfi duk da kamar yadda ya faɗa usulubi ne na alƙur'ani mai girma kuma usulubi ne na hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam misali idan mun ɗauka faɗan Allah da yake cewa inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr تنزل الملائكة والروح تنزل الملائكة والروح أنما لمن تفسير سكتي الروح أنا نفين جبريل عليه السلام can an ambace shi cikin taron mala'iku tanazzalul mala'ikatu sai kuma aka ware shi da ambato aka ce war ruh akwai hikima ana misalin fadan Allah da yake cewa ko annabin Allah da yake rabbi gifirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan rabbi gifirli Allah ka gafarta ni wa liwalidayya da mahaifana sannan kuma sai ya ambace shi shi da mahaifin shi a cikin sauran muminai baki daya nam a min al-ibafa ila kulli azimil martaba wato na daga jinginawa zuwa ga dukkan abin da yake martaba ne wato abin da yake da daraja wa kabiri sha'an wanda al'amarin shi mai girma ne a wurin Allah wa duna ma yustahqar wa yustasgar banda abin da ake ganin shi karabi ne ta fuskan daraja abin da baya da kima ko matsayi fa yuqalu lahu akan fada cewa subhanahu rabbus samawati wal ard subhana sarkin uku ya tabbata gare shi rabbus samawati wal ard ubangijin sammai da kasai wa rabbul arshil karim ubangijin al'arshi mai girma wa rabbul mala'ikati war ruh ubangijin mala'iku da kuma jibril wa rabbul masharikai wal magribai akan ce ubangijin mahudan rana da kuma mafaɗarta misali akan ce rabbul mashariki wal magribi la ilaha illahu rabbul masharikai wa rabbul magribai rabbul mashariki wal magharib bangijin mahudan rana idan mun ce al-mashriq mufradi ne abu ne guda daya al-maghrib shi ma mufradi ne abu ne guda daya amma idan muka ce mashriqayin biyu kenan maghribayin biyu kenan shi ma masharik da yawa magarib kuma da yawa amma idan mun ce al-mashriq wal maghrib muna nufin wurin fita da faduwa na dukkan abin da sunnar shi ya fito daga gabas ya faɗi yamma wannan ya hada da rana wata da sauran halittun da Allah ya kaddara cewa sukan fito daga gabas shine mahudan rana su faɗi amma idan yace rabbul mashariqaini wa rabbul magharibain ana nufin mashariqain wurin fitowar rana da wata su bi kenan al magharibain wurin faduwar rana da wata idan kuma ka ce almashari walmagari za ka ɗauka hanyoyin da suke fitowa domin allah maɗaukin sarki ya tsara waɗannan taurari manya masu haske hanyar da rana ta fito yau ko wata gobe ba ta wannan hanyar zai fito ba in za ta faɗi ba ta wannan hanyar za ta faɗi ba wannan yasa a kwana a tashi za ka ganin hanyar da rana ke tafiya ta kan canza sai ta to rabbul mashariqain wal magharibain wa rabbun nasi wa rabb kulli shay ubangijin mutane ubangijin kowane abu fadiras samawati wal arab mahalicin samai da kasai yana nufin khaliqas samawati wal arab shine mahalicin samai da kasai wa kullu zalik da dukkan wannan washibuhu da abin da ya kama da shi wasful lahu subhanahu wa ta'ala sifa ce tashi madaukakin sarki ba wanda yake halitta in ba shi ba ba wanda yake mallakar waɗannan abubuwan da muka lissafa in ba shi ba bi dalailihi azima da dalilai nashi masu girma wa azimul qudra da kuma girman qudra cikakken iko nashi wal mulki da mulki wa ma'ana jibril abinda kalmar jibril ke nufi tana nufin abdullah bawan allah li'anna jabar saboda idan mun ce jabar ma'uraba kalma ce ma'uraba yana nufin a kabur wa huwa al'abd shine bawa wa il kalmar il kuwa huwa Allah shine Allah madaukin sarki ai wa jabra'il ko jibra'il shi jibra'il malakul mala'ika ne mutawassidun bainallahi wa rusulihi wanda shine jakada tsakanin Allah da manzannin shi wa huwa aminul wahyi shine wanda Allah ya amince masa ya zabe shi ya zan mai kawo wahayi ga manzanni tsira da amince tabbata gare su wa kadhalika mika'il wa israfil hakanan mika'il da israfil ma'ana kuma abinda kowanne yake nufi a cikin su yana nufin abdullah bawan Allah kila wata mata tace innama qussa hadhihi almala'ika an keɓe waɗannan mala'ikun da an bato tasharifan lahum saboda ɗaukaka su ma'ana girman su a wurin Allah qauluhu da yace alimul ghaibi wash shahada yana nufin ma ghaba anil ibadi wa ma shahadu duk abin da ya koyi ga bayi wanda ba su san shi ba ko sun san shi a ilmance ba su taɓa ganin shi ba ko kuma a'a wanda sun san shi kuma sun gan shi misali idan ka ɗauki halittar sammai da kasai da abin da ke cikinta abin da idan ɗan adam ka iya gani allah masanin wannan abin ne misali ɗan adam na iya ganin kanshi na iya ganin wani wanda ke tare da shi hakanan akwai abin da ɗan adam ya san shi a ilmance ya kuma yi imani da shi ina nufin ɗan adam musulmi misalin lahira abin da ya shafi aljanna ko wuta ya san wannan karkashin karantarwa ta alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to amma yayi imani akwai su to Allah madaukin sarki masani ne abin da zai faru nan gaba ba wanda ya san wannan gaibu ne amma Allah madaukin sarki ya sani saboda shi baya da gaibu baya da wani abin da za a ce wannan gaibu ne a wurin Allah madaukin sarki قوله ليس اهدني لما اختلف لما اختلف فيه من الحق اي وفقني الى الحق yana nufin Allah ka yi min muwafaka zuwa ga gaskiya alladhi tulifa fihi gaskiyar da aka samu sabani a cikin ta wasu sun san gaskiyar kuma sun fahince ta suna aiki da ita wasu sun san gaskiyar kuma sun karkace mata a bisa san zuciya wani ko jahiltar gaskiyar ya sa ba zai iya aiwatar da daidai ba to ko ba ka al'amari ya kasance abinda addu'ar ke kunshe da shi shine Allah ka shiryar da ni zuwa ga gaskiya gaskiyar da ake sabani wajen tawaffabitni alayhi kuma Allah ka tabbatar da ni akan gaskiya qauluhu da yace bi iznik ay bi taysirik yana nufin da sauƙaƙewarka taysir sauƙaƙewa wa fadalika da kuma fadalanka قوله ديش إلى صراط مستقيم أي طريق الحق والصواب yana nufin tafarkin gaskiya wasawabi da kuma daidai babu ko shaka idan Allah ya mutum muwafaka ya hau tafarkin tsira tafarkin daidai to mutum yayi muwafaka wannan tafarkin shine muke roƙon Allah madaukakin sarki a cikin sallolinmu na farilla da sallolinmu na nafila a duk lokacin da muka karanta fatiha muke cewa Allah ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici tafarki ne a addinance wanne ne tafarki madaidaici siratal ladina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai wa ni'ima su wane ne Allah madaukin sarki musu ni'ima shine fassara a wata ayin yake cewa minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafika na daga annabawa min abin da nabiyin da kuma mataki na siddiƙantaka wato mataki irin na abubakar na siddiq mataki irin na waɗanda suka yi shahada sannan mataki na salihan bayi to abinda addu'ar ta kunsa cewa Allah ka shiryar da ni zuwa ga gaskiya da izininka domin kai ne kake shiryar da wanda ka so ka ga dama idan Allah maɗaukin sarki ya shirye da bawa babu shika muwafaka ce idan ko mutum ya kauce wata farki na daidai wannan ya zama jarabawa to sai malam ki fassara mana ma'anan shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici sai ta shine tariqil haqqi tafarkin gaskiya was sawabi da kuma tafarki na daidai daga cikin addu'o'in da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yi akwai cewa shi Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira walhamdulillahi kathira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila manzo Allah kan karanta wannan so uku sai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim min nafthihi wa nafsihi wa hamzi Allahu akbar kabira wato Allah madaukin sarki shine mai girma ma'anan abinda kalmar ta kunsa kenan ma'ana a ce matsayin shi matsayi ne mai girma sai walhamdulillah yabo ya tabbata ga Allah kafira mai yawa wa subhanallah kuma tsarkin iko ya tabbata ga Allah bukuratan wa asila safi da yamma manzo Allah kan karanta wannan sannan kuma yace a'udhu billah ina neman tsarin Allah minash shaitanir rajim daga shedan wanda yake abin jefewa min nafhihi daga barin girman kai shi domin abin da ke nafah wato irin in an yabi mutum mutum ya ji kai shi ya yi gingirin shaki ce da shi nafah wani ma za ka samu abin da aka yabe shi da shi ba gaskiya ba ne za a yabi wani da kyauta kuma ya san bai da kyautar a yabe shi da ilimi ya san bai da ilimi a yabe shi da kunya ya san bai da kunya aibe shi da karamci kuma ya san bai da karamci amma duk da hakan sai shedan ya hura mar hanci sai ya rika jin shi shi wani ne manzo Allah ce to Allah ina neman tsarin ka min nafhihi daga busar girman kai daga shaytani wanda yake abin jefewa wa nafhihi da kuma tofi nashi abinda shedan zai tofa maka na sharri sannan wa hamzihi ina roƙon Allah madaukin sarki ya tsare ni daga barin hamz hams wato shine nau'i ne na yi da mutum wato abin da zai dimautar da mutum wanda kowanne daga cikin wannan ayyukan shidan ne sahabiyul hadis sahabin da ya roci hadisin huwa jubair bin mut'im radiyallahu an shine jubair dan mut'im Allah ya yarda da shi قوله da yace Allahu akbar kabira ai kaburta kabira yana nufin ubangiji ka daukaka daukaka ko ku al'amarinka ya girma wayajus yana halatta an yakuna halan muakkada aw masdaran bi takdiri takbiran kabira ya kasance hali ne idan mun ce hali ka'ida ce ko ku in ce wani fanni ne daga cikin fannona da larabawa ke karantawa wajen sanin ka'idan nahau haka nan idan yace masdari don za mu kaddara zancen Allahu akbar takbiran kabira wato Allah mai girma takbiran kabbara kabira babba shi ma masdari tushe ne da ake tsagar kalmomin larabci a cikin shi ƙaunuhu da ya ce kafira ai madhan kafira yana nufin yabo mai yawa qauluhu da yace bukuratan wa asila safi da yamma yana nufin awwalun nahari wa akhiruhu farkon wuni da kuma ƙarshen shi qauluhu da yace nafkihi fassara harwat bil kibar masu ruwaita sun fassara naf da girman kai wa innama fussira an-nafku bil kibar an fassara kalmar annafu da girman kai li annal mutakabbir saboda mutum mai girman kai ya ta'azam yakan rika ji a jika girma ya kama shi la siyama idza mudiha musamman idan an yabe shi dan haka mutum yaji idan ana yaban shi ya rika jin wani hizza na kama shi ya rika jin kanshi na hawa to alama ce da ke nuna shedan na yi marwasa a cikin addinin shi wani kuma za a faɗi laifin shi abin da ya ba daidai ba ne amma sai jiran shi ya ɓaci kuma bayan ya san abin da yin kuskure ne amma laifin da aka yi mar don me yasa aka ce ya yi kuskure shi yana ganin kamar bayan kuskure ƙauluhu da ya ce nafsihi fassara har ruwat masu ruwaya sun fassara shi bishiyar kulli na shaidan wa innama kana shi'ar min nafathati shaitan sun fassara shi bi shi'r shi'r wato abinda ake musamman kamar irin abinda mawaka ke yi idan suna yaban mutum wanda wani sa'in yaban zai sa mutum yayi kyauta da abinda bai yi niyya ba wani sa'in za ka zo ka tambayi mutum ya taimaka ma da abin da zai iya amma ba zai taimaka maka ba idan mawaƙi ya zo yi masa waƙa mafi rinjayen abin da zai faɗa a waƙar ba gaskiya ba ne ƙarya ce zai faɗa amma sai ya ɗauki makullin mota ya bashi sai ya ɗauki makullin gida ya bashi sai ya bashi kujerar makka kuma ya kawo kuɗi masu sarin yawa ya bashi sai cewa inda ma kana shi'ru min nafasati shaytan zaka samu waƙoƙi tofi ne na shaydan li'annahu yad'u shu'ara al-madihin al-muhajiin al-mu'zimin al-muqirin saboda shaydan yakan kirayi ash-shu'ara mawaka al-madihin masu yaban mutane alhaji'in masu yi wa mutane zambo almu'azzimina masu girmama wanda suke so su girmama almuhaqqirina masu wulakanta wanda suka so su wulakanta domin mun san ɗabi'ar mawaki in ka bashi sai yabe ka ko da baka cancanci a yabe ka ba idan ko ka hana shi kayi masa ruwa to kuma sai yayi ma zambo yayi ma shigantaka ko da baka cancanta ai ma zambo ba shi yasa Allah yake faɗa cewa wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun illa alladhina amanu wa amilus salihat wa dhakaru Allah kathira wa intasaru min ba'di ma zulimu wa sayalamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun Allah ce wa shu'ara dabi'ar mawaka yattabi'uhumul ghawun wawaye ne suke bi musu wawaye ne suke zuwa karkata zuwa gare su alam tara annahum fi kulli wadin yahimun baka ganin mawaka suna ta watan gaririya a kowane irin wadi a kowane irin kwari a kowane irin wuri su abin da ya dame su me za su samu na kuɗi don haka za su iya yaban wanda bai dace a yaba ba su kuma yi zargi da zambo da shegantaka ga wanda bai dace a yi masu ba shi sa Allah ce alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun zaka same su suna faɗan abin da ba su aikatawa mutum ya faɗi abin da baya aikatawa sifa ce ta zargi Allah ce illal ladina amanu sai dai waɗanda suka yi imani wannan kuma malaman tafsiri sun ce kamar irin su Hassan ibn Sabit Allah ya dada shi da sauran wanda ke tare da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda suke amfani da fasahar harshensu domin su ba wa manzon Allah da sauran musulmi da ma addinin musulunci baki daya su ba su kariya da harasansu wakila aka ce al-murad abinda ake nufi shayatin al-insi shaydanu na mutane wa hum shu'ara alladhina yaqtaliquna kalaman la haqiqata la sune mawakan da za su kirkiri zancen da baya da tabbas zancen da ba zancen gaskiya ba sai su yi wa mutum sharri sai su ɓaci mutum to an ce su ake nufi da wannan addu'a min naftihi wa nafti wan naftafin lura in an ce an naftafin lura shi ne ƙazafin rik tofa yawu an rik shi ne yawu idan ka furza mutum yawu da sunan tofi wa huwa aƙal minat tafal wato bai kai tafal ba a tafal shine tofi da mutum zai tuf ya tofar da yawu haka to irin tofin da mutum yake idan kaman zai addu'a wani sa'in kaji da dan furji na yawu kadan a jiki shi ake ce da shi an nafas galibi yakan fita da dan wani iska a baki kadan qauluhu da yace hamzihi fassara harruwat ko fassara harrawi mai ruwayan hadisin ya fassara bil mauti da mutuwa والمراد بها هنا أبن أكي نفي أنا ولم شين الجنون وحوكة والحمز في اللغة إذا أنت الحمز اللغة أنا نفي الأثر يقال أكنت حمزة الشيء في كفي أي أثرته حمزت الشيء الأثر أنا أنا نفي تاتا كوماتي أبو wannan yasa lemu kamar irin juice suke ce masa asir asir abinda aka matse shi sai aka fitar da ruwa a cikin shi to wasu sun ce alhamdu a lugha ana nufin al'asar mutum zai ce hamadtu shay'a fi kaffi na matse abu a hannuna idan asartuhu idan na matse shi daga cikin addu'o'in da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke yi shine Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta malikus samawati والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أنت إلهي لا إله إلا أنت ma'anan addu'an cewa Allahumma lakal hamdu Allah yabo da godiya sun tabbata gare ka anta nuru samawati wal ardi wa man fihin kai ne hasken sammai da kasai da abin da ke cikin su walakal hamd yabo da godiya sun tabbata gare ka anta qayyimus samawati wal ardi kai ne wanda ka tsayar da sammai da kasai wa man fihinna da wanda ke cikin su walakal hamd yabo da godiya sun tabbata gare ka anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin kai ne ubangijin sammai da kasai da wanda ke cikin su walakal hamd yabo da godiya sun tabbata gare ka laka mulkun samawati wal arab mulkin sammai da kasai ya tabbata gare ka wa man fihin da wanda ke cikin su walakal hamd yabo da godiya sun tabbata gare ka anta malikus samawati wal arab kai ne mamallakin sammai da kasai walakal hamd yabo da godiya sun tabbata gare ka antal haq kai ne gaskiya wa wa'adukal haqq alƙawarinka gaskiya ne wa ƙaunuka alhaq magananka gaskiya ne wa liqa'uka alhaq haduwa da kai gaskiya ne wal jannatu haq aljanna gaskiya ne wan naru haq wuta gaskiya ne wan nabiyuna haq annabawa gaskiya ne wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun muhammad tsinan Allah da aminci sabbata gare shi gaskiya ne was sa'atu haqqun alkiyama gaskiya ne اللهم لك أسلمت ألا غريك نمي قوية وعليك توكل غريك ندوغرا وبك آمنت دكيني إيماني وإليك أنبت زوا غريك نمير دتوبة وبك خاصمت سبو دكيني نكي لكتي وإليك حاكمت kuma zuwa gare ka nake kai koke ko nake neman hukunci faghfir li ma qaddamt Allah ka gafarta min abin da na gabatar wa ma asrart wama akhartu da wanda na jinkirta wama asrar da abinda na boye wama alant da abinda na bayyana antal muqaddim Allah kai ne mai gabatarwa wa antal muakhir kai ne mai jinkirtawa la ilaha illa ant ba Allah da ya cancanta a kadaita da bauta sai kai anta ilahi kai ne ubangiji na la ilaha illa ant ba wanda ya cancanta a kadaita da bauta إلا أنت سيكي صحابي الحديث صحاب ديرو يتوانا حديث هو عبد الله بن عباس رضي الله عنه شيني عبد الله بن عباس الله يددشي قوله فتشي ديشي أنت نور السماوات والأرض كيني حسن سميدك الصي أي إن كل شيء استنار بها واستضاءف بقدرتك dukkan abin da istanara minha abin da ya haske a sama da ƙasa wasta ba a ya haska fa bi ƙudratik wannan ƙudraka ce ikonka ne akwai haske na gani da ido akwai haske na ma'ana to dukkan abin da yake da haske to babu ko shakka ƙudura ta Allah maɗaukin sarki ce ta sanya shi haskawa adafa nur as-samawat adafa nur ila as-samawati wal ard ya jingina hasken zuwa ga sammai da kasai liddilala ala si'ati ishraqihi saboda nuni a bisa yalwar haskakawa ta Allah madaukakin sarki misali mu dubi rana ita ɗaya ce in ta fito takan haske duniya baki daya wace fitila kake tsammanin dan adam zai iya yi wanda ke da ƙarfin da rana ke da shi ba wanda zai iya misali ka dubi wata shi ɗaya ne amma in ya fito yakan haska duk inda Allah ya kaddara zai haska rana da wata kullun cikin aiki suke ba sa fasawa da rana ɗaya ba a taɓa samun wani lokaci da za a ce rana ta kasa gudana a bisa yadda Allah ya tsara mata ba ko kuma a ce wata ya kasa gudana a bisa yadda Allah ya tsara masa ba don radda aka wayi gari an samu wata mushkila wajen taurarin da suke gudana a sararin sama rana da wata to babu ko shakaran nan alkiyama ta zo radda aka wayi gari wannan hasken da muke gani na rana lokacin yayi amma babu hasken na rana an shafe shi an goge shi to babu shakka alkiyama ta zo radda aka wayi gari taurarin da suke sama muke ganin su suna cirawa suna fadawa ƙasa to alkiyama ta zo wannan kuma daman tun kafin abin ya faru nassin alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam sun tabbatar da haka da haka wa fushuwa biya'ihi da yaduwar hasken shi wa ala hadha fusira qawluhu ta'ala akan wannan ne aka fassara fadan Allah da yake cewa Allahu nuru samawati wal ard Allah shine hasken sammai da kasai wa qad sabata hakika ya tabbata annan Allah ta'ala samma nafsahu nura ya ambaci kanshi da haske bil kitabi was sunna a alqur'ani da kuma hadisi wa qad warada fil kitab yazo a cikin littafin alqur'ani ala sigat li idafa a bisa siga ta idafa jinginan magana mana nuru samawati wal ard shine hasken sammai da kasai amma wa fil hadisi sahih ya zo a hadisi ingatacce na manzo sallallahu alaihi wasallam alladhi jaa an abi dhar hadisin da yazo daga abi zarrin radiyallahu an min ghairi idafa ba tare da an jingina shi da komai ba wa zalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam wannan ku fadan manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi da yace nurun anna ura haske ne yaya za a yi in ganshi da ake tambayar manzon Allah tsira da amince bata gare shi cewa shin ya ga Allah sai ta nurun haske ne ta ya za a yi gan shi shine sa'alahu Abu Dharr radiyallahu anhu manzon Allah ya bada wannan ansar a lokacin da Abu Dharr Allah ya dada shi ya tambaye shi cewa hal ra'aita rabbak shin kaga ubangijinka ya Muhammad to a lokacin ne manzon Allah ya bawa Abu Dharr ansa cewa ubangijina haske ne ta ya za in gan shi ƙalal musahi wanda yake tashihi gyara littafin ya ce ƙauruhu sallallahu alaihi wasallam faɗan manzala da ce nurun an na'ura haske ne ta yaya za ya ce na gan shi ma'ana ku abinda yake nufi hijabuhu nur hijabin da ya kare Allah maɗaukin sarki ba a ganin shi hijabi ne na haske to idan hijabi ne na haske kenan Allah madaukin sarki ba zai ganu ganin ida ba ma'ana kaifa urahu yaya za a yi a ce na ga Allah madaukin sarki to babu ko shakka ya tabbata a nan duniya Allah ba a gane shi saboda shi ya faɗa shi la tudrikul absar idanu ba sa iya gane shi amma gobe alkiyama mu'mini za su ga Allah shi yasa Allah yake cewa wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira wujuhun wasu fuskokin yauma izin a ranar alkiyama nazira za ka samu akwai haske tare da su akwai alamar kwanciyar hankali tare da su akwai nutsuwa tare da su saboda mai ila rabbiha nazira za su kalli Allah maɗaukakin sarki amma a nan duniya ba a ganin Allah shi yasa ma da yawa daga cikin malamai suka ce duk wanda ya ce ya ga Allah a nan duniya to babu shakka wannan mutumin zindiki ne kamar abinda mai bada'ul amali ya faɗa cewa wa man qala fi dunya ra'ahu bi ainihi fa zalika zindiqun qaga wata marrada duk wanda ya ce a nan duniya ya ga Allah da idanun shi to wannan mutumin zindiki ne idan an ce zindiki shine mutumin da ke boye kafirci ya bayyana musulunci saboda ai ta ayan alqur'ani ne yaya Allah madaukin sarki ya ce abin ba zai yi ba kai kuma ka ce yayi wa qad fassara zalika alhadith al-akhar alladhi qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wani hadisi daban ya fassara wannan hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha azza wa jalla la yanam Allah madaukin sarki baya bacci wala yanbaghi lahu an yanam baya kamata gare shi a ce zai yi bacci yaqfidu alqist wa yarfa'uhu yakan sauke ma'aunin au ya kuma daga shi yurfa'u ilaihi amalul layl qabla amalin nahar akan daga ayyukan dare zuwa gare shi kafin ayyukan rana wa amalun nahari qabla amalin layl da kuma ayyukan rana kafin dare hijabuhun nur hijabin shi haske ne wa fi riwaya a wani riwayan yace annar ma'ana hijabin shi wuta ne law kashafahu da Allah zai yayi hijabin hasken da ke tsakanin shi da al'umma la aharakat subhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqi to da hasken fuskar shi sai ya kona duk abin da ke bayan kasa baki daya to amma saboda rahmatu Allah madaukin sarki sai ya sanya hijabi tsakanin mu da shi yayi ko mana manzo wanda zai ba mu umarni da abin da yake so mu yi ya kuma hane mu da abin da baya son mu yi sai aka sanya jibrilu alaihi salam shine wasida tsakanin dukkanin manzanni da ubangijinsu don haka wanda ya biyayya ga abin da annabi ya zo da shi to wannan shi ne ya tsira wanda kuma ya saba to sakamakon saban kuma zai gama da shigo bali kiyama Allah ya sauƙi fasmun nur idan aka ambaci kalmar nur shi kadai biduni idafa ba tare da an yi idafa an jingina shi zuwa ga wani abu ba ya hataju ila dalili wannan ya da bukatun dalili faqad jaa mudafan ya zo a matsayin jingina shi da wata kalma shi ne nuru samawati wal arad hasken samai da kasai wa qad ahsa ahlul islam nur fi jumlat al asma'il husna wasu malamai daga cikin musulunci sun lissafa an-nur yana ɗaya daga cikin al asma'ul husna sunayen Allah kyawawa wa qad arafna min usulid din mun riga mun sani a asalin addini anna haqiqata zalik haqiqan hakan wa ma'anahu da ma'anashi yaktasu billahi subhana yana keɓanta ne ga Allah madaukakin sarki wala yajuzu an yufassara bil ma'anil mushtaraka irin wannan baya halatta a fassara shi da wata ma'ana wadda akwai tarayya idan an ce kalma mushtaraka ita ce a hausance ake cewa kalma mai harshen damu za ta iya ɗaukar wata ma'anar in an bata ta kuma ɗauki wata ma'ana in an bata to amma akan duba ƙarina idan ka sa kalmar asiyaki na magana wace ma'ana za ta baka domin wani in ka sanya ta a cikin jumloli to sai ka iya fahimtar kalmar da ta zo a nan wurin kaza take nufi ina fata muna ganewa Allah ya mana muwafaka wa sahalana itlaquhu ala Allah bitawfiq bitawqif zamu iya jingina kalmar nur zuwa ga Allah amma sai mu shiru shine bitawqif mana idan an samu dalili wanda ya fito sarahatan yayi magana akai to ka samu abin da zaka yi magana akan shi idan ko ba a samu bayyanar dalili sarahatan ba to kuma baka da haƙƙin da zaka fito ka ce kai magana ko kai ƙarin bayani ko kai kaza kaza kaza kaza saboda ba ka da dalili wanda zai taimaka ma wajen wannan ƙalil musaki mai gyara littafin ya ce sa'altu shekhan ibn bas rahimahullahu ta'ala na tambayi malaminmu abdulaziz ibn bas allah ya masa rahama hal min asma'illahi nur shin daga cikin sunayen allah akwai annur misali mun san kamar irin su allahu ar-rahman الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن sunayen Allah ne to a iya faɗin annur a ce sunan Allah ne kala sai ya bani ansa cewa nuru samawati wal ard hasken sammai da kasai domin wannan shi ya zo alqur'ani mai girma shi da kanshi ya faɗa cewa Allahu nuru samawati wal ard mathal nurihi kamishkatin fiha misbah wa naqul zamu iya faɗa fi bayani ma ashkal idan muna son mu yi bayani cikin abin da ya rikitas sai mu ce inna Allah ta'ala sammal qamara nura Allah ya ambaci wata ya ce wata haske ne wasamman nabiyya nura ya ambaci annabi da haske wa huma minal makhluqat da annabi da wata dukkanin su halitta ce ta Allah wa bainahuma mubayana zahira fil ma'ana tsakanin annabi da wata akwai bambanci bambancin ma a bayyane ta bangaren ma'ana fatasmiyatul qamar bin nur ambaton wata da aka yi aka ce yana da haske liddawil muntashar minhu fil absar saboda yana da hasken da hasken ke yaduwa a ganin ido wanda har wannan ke sa a ce wani sa'in a ce ai a farin wata ake yau idan gari yayi haske ko kuma a ce wata ya shiga duhu idan hasken watan bai fito ba amma wa tasmiyatun nabi sallallahu alaihi wasallam bihi ambatan manzo sallallahu alaihi wasallam da annur lidilalatil wadiha saboda akwai dalilai a bayyane allati lahat minhu lil basair wanda sun bayyana ga idanu idan an ce ma manzon Allah haske ne ga dukkan wanda ya imani ya san me ake nufi da hasken manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine hasken shari'a da ya kawo shine hasken addini hasken musulunci wanda babu wani haske da ya gabaci hasken alkur'ani wanda za a ce ya ɗaran masa wannan ya sa wa summi alkur'ani nura Allah ya ambaci alkur'ani da haske lima'anihi allati tukhrijun nas saboda ma'anonin alkur'ani wanda ke fitar da mutane min zulumatil kufri daga dukwai na kafirci wal jahala da jahilci zuwa ga haske na imani da kuma haske na ilimi babu ko shakka kafirci duhu ne amma musulunci haske ne babu ko shakka jahilci duhu ne amma ilimi haske ne wasamma nafsahu nura kuma Allah ya ambaci kanshi da haske limaftassa bihi saboda abin da yake banta da shi min ishraqil jalal na daga haskakawa madaukakiya wasubhat al-azama allati tabma halul anwara anwaru dunaha idan an ce was-subhat ana nufin haske al-azima babba allati tabma halul anwar wanda kowane irin haske ke bacewa dunaha in ba wannan hasken ba misali fitilun da ke kofar gida inda za a bar su a kunne da ma wasu shaza har in akwai fitilan kwai a ce a bar su a kunne da zaran an ce rana ta fito to ba ka ƙara ganin hasken wannan fito saboda hasken komai yakan ɓace in ka haɗa shi da hasken rana misali taurarin da ke haskawa a sararin samaniya da dare yanzu haka haliyan akwai taurarin a sama suna nan amma me yasa ba ma ganin su saboda hasken rana ya ɗar ma hasken taurarin to idan an ce subhat wato shine yalwataccen hasken Allah madaukakin sarki wanda idan ya fito to ba sauran wani abin da za ka kalla ka ambace shi da haske in ba wannan hasken ba Allah maɗaukin sarki shi ke da wannan to shi sa sai ya ambaci kanshi da haske ya ambaci annabin shi da haske ya ambaci alƙur'ani mai girma da haske sannan ya ambaci wasu daga cikin halittun shi da haske misali kamar ambaton wata da yi da haske wa hadha ismu wannan suna ala hadha ma'ana a bisa wannan ma'ana listihikak fihi li ghairihi subhana babu cancanta listihikak fihi li ghairihi subhana babu wani daga cikin halitta wanda zai cancanci wannan sunan in ba shi ba bal huwa al-mustahiqu lahu al-mad'u bihi a ashe ne wanda ya cancanci asfanta shi da wannan sifa al-mad'u bihi a kuma kiraye shi da wannan sifa shi yasa ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah maɗaukin sarki yana da sunaye kyawawa ku roƙe shi da wannan sunaya shi yasa malamai suka ce idan mutum ya kasance yana da bukata a wurin Allah madaukakin sarki zai yi tawassulu da wani suna daga cikin suna na Allah to ya duba sunan da ke da munasaba da bukatun shi misali gafara mutum zai nema cikin ayyukan da yayi ya iya tawassuli da suna na Allah al-ghafur mai gafara ubangiji ya gafarta masa yana son Allah ya bashi wani arziki daga cikin arziki nashi Allah ya lota masa ya iya amfani da sunan Allah ar-razzaq ar-razzaq wato Allah mai arzutawa ya arzuta shi da shi to da abin da ya kama da wannan qauluhu da yace an taqayyimus samawati wal ard ay alladhi yaqumu bi hifziha ma'ana wanda ke tsaye wajen kiyaye sammai da kasai wa mura'atiha da kula da su wa hifzi man ata'a man ahatat bihi da kuma kiyaye wanda sama da ƙasa suka kewaye shi washtamalat alai kuma suka tattaro shi yuti kulli shay'in ma bihi qiwamuhu Allah shine ke ba kowane abu abin da ya dace da shi ma'ana Allah shi ya halicci sama da ƙasa kuma ya halicci abin da ke tsakanin sama da ƙasa kuma ya san abin da ke tsakanin sama da ƙasa kowanne mai ya bukata shi misali abin da ɗan adam zai bukata wajen rayuwa ba irin wannan abin aljani ke bukata wajen rayuwa ba irin abin da ɗan adam zai bukata don ya rayu ba irin wannan abin dabba ke bukata don ta rayu ba irin abin da ɗan adam ke bukata don ya rayu ba irin shi itace da sauran halittu ke bukata don su rayu ba ashe kowane abu Allah ya halice shi ya kuma san menene zai rayar da wannan abun da shi kuma Allah shi ke yassare wa kowa abin da ran shi ke bukata ko abin da ya daidai da abin da zai raya ran shi abin da wani zai ci ya wanye lafiya wani idan ka bashi ya zama ajalin shi sai ya mutu abin da ke da amfani a wurin wani sai ya zanguba a wurin wani abin da wani abun zai ci ya amfanas wani in ya ci cutuwa zai ya kuma cutas to haka sunna ta Allah take a bayan ƙasa ويقوم على كل شيء من خلقه مما يراه من تدبيره sannan ubangiji shine ke tsaye akan dawainiyar kowanne daga cikin halittar shi da abin da yake ganin shine kyakkyawan tsari shi shi yasa hatta a rayuwar al'umma zaka samu kowa Allah ya bar shi wurin da yake ganin shi yafi dacewa wajen taimakawa al'umma domin rayuwar ba ta yiwa kaifi daya dole sai an samar da asnaf bangarorin mutane wanda rayuwa ba ta yiwa sai da su to sai a wakilta wancan su za su yi aiki iri kaza wancan su yi aiki iri kaza shi yasa zaka samu wani manomi ne wani ko tun da yake rayuwa bai taba harkar noma ba zaka samu wani dan kasuwa ne wani makiyayi ne wasu sana'u suke da shi mabambanta wanda dole sai da irin wannan hadakar al'umma ke tafiya to duk abin da Allah ya halice ka dan shi to sai Allah ya yassare ma yanda zaka tafiyar da shi yanzu wani shi in ba harkan noma ya ba a duniya gane yake kanshi a duhu yake duk abin da ya dazu ne wani ko in kace sai yayi noma to ka takura rayuwar shi wani kasuwa ya iya banda kasuwar bai iya komai ba wani kuma idan kace yayi kasuwar ka ta da mar hankali zaka samu wani ma'aikacin gwamnati ne bai taba komai a duniya ba in banda aikin gwamnati da zaka raba shi da aikin gwamnati kace yazo yayi kasuwa kuma ka ta da mar hankali to haka wanda za ka raba shi da kasuwa ka ce zo in baka aiki wala ba zai ansa ba to kowanne Allah ya halice shi sannan ya tsara shi ga abin da yake ganin tafiyan shi za ta yi kyau akai qauluhu fada shi da yace anta rabbus samawati wal ardi ubangiji kai ne ubangijin samai da kasai ai an kamalikus samawati wal ardi kai ne mamallakin samai da kasai wa man fihinna da wanda ke ciki warrabbu ya ati bi ma'anar malik a nan kalmar rabbu yakan zo da ma'anar almalik mamallaki wasayyid shugaba wal muɓa abin bi wal muslih da kuma wanda ke ƙoƙarin kawo sulhu cikin al'umma duk idan an faɗi kalmar rabbu yakan iya bayar da wannan ma'ana ƙauluhu da ya ce an talhaq alhaƙu ismun min asma'illahi ta'ala kalmar alhaƙ suna ne daga cikin sunayen Allah maɗaukin sarki wa ma'anahu abin da yake nufi al-mawjudu haqiqatan ma'ana Allah samamme ne tabbas akwai Allah gaskiya ne kuma shi kadai ne a sunayen shi da sifofin shi shi kadai ne a rububiyyar shi shi kadai ne a uluhiyyar shi don haka Allah madaukin sarki al-mawjud haqiqa nam al-muhaqqiq wujudahu wa uluhiyyatahu wanda ya tabbatar da samuwar shi kuma ya tabbatar da cewa shi kadai ya cancanta a bautawa don daga cin tabbatar da samuwar shi ke cewa laukana fihi ma alihatun illallahu la fasadata da a ce akwai wani Allah cikin samai da kasai wanda ba shi ba babu ko shakka sama da ƙasa da sun baci domin ɗabi'a shugabanni ba sa zama lafiya sai in ɗaya ya yadda an fi ƙarfin shi amma idan kowa na ji da mulki kowa na ji da isa to ba wanda zai yarda ya ba da wuya bore ya hau to amma daga lokacin da ɗaya yarda ya amince cewa an fi ƙarfin shi to daga lokacin sai ya sallama to kasantuwar sama da ƙasa na zaune lafiya wannan ke tabbatar da cewa Allah ɗaya ne domin da Allahn ba ɗaya ba ne wani Allahn zai ce teku yake sanye a nan wurin wani ce a shi sahara yake sanye a wurin wani zai ce mutane yake sanye zuba a nan wani ce dabbobi zai zuba nan wurin to hakan ku ba zai yi ba wani ya mallaki wurin sai in an yi fada amma tun da ake ba a taɓa wayar gari a ce wani yankin samaniya ya faɗo wa al'umma ba tun da Allah ya halishi duniya ko abin da ke faruwa a bayan ƙasa na girgizar ƙasa da ambaliyar teku da aman wuta da dutse ke yi da wata guguwa mai ƙarfi da ke halakar da rayuka wannan babu ko shaka yana faruwa ne sakamakon sabon Allah da mutane ke yi duk da abinda masu bincike ke faɗa cewa wani yanayi ne ke samuwa ko fashewar wasu abubuwa suke haddasa girgizar ƙasa wanda mutane ke halaka ko ku ashe wasu abubuwa ne ke faruwa ƙarƙashin teku ya sabbaba ambaliyar tekun amma abin baya yiwuwa sai da izinin Allah kuma sai da yarda shi idan ubangiji ya nufashi azabtar da al'umma to sai kawo wani dalili wanda zai azabtar da su ya nuna musu ba su da ikon da su kare kansu in ba haka ba Allah ya yi wa samudawa da adawa azaba da iska mai ƙarfin gaske da kuma tsawa Allah ya turo iska mai ƙarfi ta ɗauki samudawa ta rika wasa da su irin yadda guguwa ke yawo da karmami da leda a sama haka aka rike wa samudawa tare da ƙarfinsu su da kansu sun yarda cewa masu ƙarfi ne saboda gine-ginensu ba gini suke irin na laka irin namu ba a je a yi tubali a gina gida a shiga a sai dai mutum ya rarake dutse sai ya yi gida har ɗaya daga cikin malamai ke cewa galibi abin da matasan samudawa ke yi idan yaro ya isa aure na son ya aure sai je duba wani dutse a waje babban dutse sai ya rarake dutsen idan ya fidda ɗakuna da inda zai zauna kuma sai sa rarake dutsen daga ƙarshe sai sa abokan shi a cicciɓo dutsen sai a ɗauko a matso da shi kusa da gari to da zaran iyayen shi sun ga wannan to kenan ya isa aure aure ki son a yi masa kamar a yanzu idan yaro ya mallaki fili sai aka ga ya fara tara bulo to an san cewa gida yake son yi ko ko in yaro ya gina gida ya kammala ko da bai yi magana ba to an san aure yake son yi to amma duk da hakan da suke wa Allah dagawa sai Allah turo iska mai karfi saboda rundunar Allah yawa gare ta wa ma ya alamu junuda rabbika illahu ba wanda ya san adadin runduna sojoji na Allah sai shi hakanan adawa tare da ƙarfinsu ƙarfin da Allah ya ba su tsawa tsawa Allah ya sa mala'ika ya musu sai ya halakar da su aka waye gari sun zama tarihi to a duba mu yanzu ka duba a nan musamman ƙasashen turawa yankin amerika Allah ya kan aiko iska kuma abin mamaki sai yassare musu sanin iskan zai taso a lokaci kaza kuma zai yi gidin kilomita kaza a cikin awa daya iskan zai gitta ta jiha kaza ta jiha kaza ta jiha kaza sun yi binciken sun gano amma ba za su iya hana iskan ya faru ba kokarin da za su yi kawai a kwashe mutanen da ke yankin wurin kaga wannan akwai kasawa tasu duk da ci gaba da suke ganin suna da shi a duniya ba wanda zai ce to ya kamata a tada wasu na'urori wannan iskan da zai taho a hana shi ba za su iya ba wani sa'in bincike zai ba su cewa ranan kaza ga watan kaza dutse da ke wurin kaza zai yi aban wuta kuma fi'ilin abin zai faru amma ba sa iya hana aman wutan ya faru sai dai a yi ƙoƙarin kwashe mutanen da ke wannan wurin har dutsen ya yi aman ya ƙari to ashe wannan ƙudura ce da ke nuna cewa Allah maɗaukin sarki shi ke da iko akan komai da kowa ƙauruhu da ya ce wa wa'adukal haƙ alƙauninka gaskiya ne yana nufin afabit ghairu batil alƙawarin Allah tabbatacce ne ba batacce bane qala Allah ta'ala Allah ya faɗa cewa rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fi inna Allah la yukhlifu al-mi'ad rabbana innaka jami'un nas ubangiji kai ne zaka tattara mutane li yawmin la rayba fi a wani wurin da babu shakka shine wurin alkiyama Allah zai tara dukkan halittu baki daya domin yi musu hisabi inna Allah la yukhlifu al-mi'at Allah madaukin sarki baya saba alƙawari abinda Allah yayi alƙawari cewa wanda ya masda'a zai sashi aljanna wanda ya saba mar azaba zai yi masa to Allah bai saba alƙawari kuma baya mantuwa duk abinda mutum ya aiwata a rayuwa Allah ya sani abu ɗaya dan adam ke iya mallaka bayan annabawa da manzanni babu wanda zaka ce ma'asumi ne bai saba wa Allah sai dai abinda ake bukata a matsayinka na kasashe wanda ka san ba za ka iya kauce tarkon shedan ba idan kai abinda ba daidai bane kai kuskure ka nemi gafaran Allah ya fi maka shine mutun ya yawaita istighfari ya yawaita tuba ya yawaita maida al'amarin shi zuwa ga Allah madaukakin sarki sai shawa qaulukal haqq magananka gaskiya ne ai gairu kadhibin ma'ana magananka ba ƙarya bane idan Allah ya faɗi magana gaskiya ne bal huwa sidqun haqqan wa jazma abinda Allah ya faɗa gaskiya ne tabbas walqa'uka alhaq sannan haduwa da kai gaskiya ne ay waqi'un ka'inul la mahala haduwa da ubangiji abu ne tabbas ba makawa kowa zai gamu da Allah maɗaukin sulki wanda ya je a daidai Allah ya masu rahama ya sashi aljanna wanda ya je a bisa kuskure to Allah ya mara azaba ya sanya shi wuta mai tafsikin littafin ya faɗa cewa liqa'ullahi ta'ala haqqun haɗuwa da Allah gaskiya ne la shakka fihi babu kokanto walakin alal wajhi la'ik billahi ta'ala sai dai za a gamu da Allah ne a bisa fuskan da ya dace kar kai tsammanin haduwa da Allah haduwa ce da irin shugabanni ta duniya amma babu ko shakka Allah ya tabbata cewa za a hadu da shi za a hadu da shi amma yaya za a yi haduwar yaya za a yi haduwar wannan shi ya baro kan shi sani ba wanda ya san yadda za a yi to sai shi haduwan a alal wajhi la'ib billahi ta'ala a bisa fuskan da ya dace min ghairi ta'til karka kore ka ce sam ba zai yi a ce Allah ya gane da mutane ba tunda ya faɗa cewa zai haɗu da mutane innaka jami'un nas li yawmin la rayba fi tunda Allah ce zai tara mutane ka yarda zai tara mutane sannan wala tahari kuma karka canza ma'anar ka ce a'a in an ce haɗuwa watakila wakilai ne za a tattauna da su a madadin mutane baki ɗaya shi ma baya buƙatar irin wannan tari wala takayi to kuma kan ranka ya raya ma cewa wace irin haduwa ce za a yi da Allah gobe alkiyama domin ranka yana iya raya ma cewa yanzu a ce a tara mutanen gari ɗaya ma a wuri ɗaya ya maga da su abin ai da wahala wannan duniya kenan wurin duniya kenan amma Allah ce zai tada alkiyama kuma ya tara mutanen duniya na farko da na ƙarshe a wuri ɗaya ya magana da su me kake kokanto kudura ta Allah ba kudura bace irin ta mutum yanzu kakanninmu da suka wuce idan za ka ce musu akwai zamani da zai zo za a je makka a rana ɗaya za su shekari ake yi wanda in sun tashi tafiya daga nan wurin to sukan yi ban kwana da duk wanda ke nan wurin ba sa ji a jika za su dawo gida tafiya ce wasu ana tafiya da kasuwanci wasu na tafiya da dabbobi suna kiwo kuma ana tafiya ana saran daji ana noma duk inda damana ta faɗi to za a sari daji a nan a yi noma daga nan har aje saudiya wasu allah ya kaddara sun je sun dawo wasu ba su isa saudiyan ba sun rasu akan hanya wasu sun je sun dawo din kuma sun rasu akan hanya wasu ma sun tsaya a saudiya sun rasu a can gurin to amma a yanzu kuna nan tare da mutum jirgin sama ya tashi da ke cikin awa hudu ya kai ka can gurin yanzu mutanen da suka rayu da idan ka ce musu za ku yi magana da kai da wanda yake wani gari ko wanda yake maka ka ji muryar shi ya ji muryar ka zai ce ba gaskiya bane to amma mu duba alam duniya yanzu ya ake ciki a'a yanzu ta kai ga za ka yi magana tsakanin kai da mutum in ma ciniki za ku yi kana kallon shi a bidiyo yana kallon ka irin abin da kake son za ka nuna mar abuna da abu kaza iri kaza da irin wannan da irin wannan da irin wannan yana kallon ka a kuma yi cinikin ka tura mar kuɗin ya turo ma kayan ci gaban zamani ne kuma abin da zai biyo baya sai ya fi wannan abin mamaki ɗaya daga cikin malamai Allah ya masa rahama wani lokaci suna zaune da shi da diyar shi a falon shi suna karatu sai ta ɗauki littafin sahihul bukhari ta gan shi a cikin bolin ɗin shi haka irin bugo irin wannan sai take da uban ke gaya mata cewa da ana rubutu da kayan rubutu irin na zamani a yi a jikin fata ko abin da ya kama da wannan takardun ma ba irin wannan ba ne manya ne haka wasu kamɓara-kamɓara sai ta ce an ce sahihul bukhari da akan dora wa jaki wani mutum bai ya ɗaukar littafin ɗaya sai umar yake ce aishe sa ke mamaki yanzu ka dubi littafin sahihul bukhari sai ka haɗa bukhari da muslim da kutubus citta ka dora wa yaro ya ɗauka amma da bukharin ma sai katon gaske zai da shigo ɗaya to shi ne sai take ce mas kuma ci gaban zamani ba mamaki nan gaba a yi wani abu wanda ma'ana zai ɗauki ilimi da yawa kuma girman shi bai kai wannan ba sai shi malamin Allah masa rama sai ke ce mata kuma yanzu wanda abin ki wance me za a yi wanda ya wuce wannan me za a yi wanda ya wuce wannan to bai rasu ba da ran shi sai da ga maktaba shamila a cikin kwamfuta maktaba library wadda ke dauke da littafi ya ku dubu goma sha a cikin kwamfuta to karshe ma abin ya wuce wannan ba ma wai kwamfuta ba a memory memory wannan za a dora maka littafi ya ku dubu ɗari wanda in matsa ma aka yi sai ka jefa memory ɗin baki ka bi ruwa ka haɗe shi amma littafin da ke ci shi in ka sanya a waya ka buɗa ko kwamfuta ya fi littafi dubu ɗari a shi in kana son ka buɗe girman shi ka buɗe girman shi in rasa shi kake so ka yi bincike abin mamaki akwai inda za ka yi bincike a cikin abin da ke nan wurin sai ta turuma dukkanin ayoyi da hadisai ka huta da sai ka yi tafin feji ɗaya biyu uku kana duba kaza ci gaban zamani ne ubangiji shi ke halittar abin da ya so ya ga dama to don haka kar a ce ma ubangiji zai tare da mutane ka ce wai ya za a yi haka ya za a yi haka na fata muna ganewa wala tamfil kuma kada tunaninka ya baka ka misalta Allah da halitta shi a alaysa ka mislihi shay ba wani abu da yake misalin Allah madaukakin sarki wa huwa samiu ubangiji mai ji ne albasiru mai kuma gani ne to ina ga uwa nan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu dadin shi wanda mu kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kalkasar da kafirci da kafirai abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ba mu suka da imani yan uwanmu da ba su da lafiya a gida ko a asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah kara musu lafiya muna roƙon kai Allah ka ɗaukaka addininmu na musulunci kamar yadda ka alƙawalta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yunƙurin cutar da addininmu na musulunci ko ina suke a faɗin duniya muna roƙon kai Allah ka yi mana maganin su ta hanyar da ka ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce mar muna roƙon ya Allah ka samu ƙarfin zukatanmu ka samu ƙarfin shaidani idan ajalin mu ya zo Allah ka ba mu cika da imani اللهم اجعلنا في الدنيا مهتدين وفي الآخرة مرحومين وبطاعتك آملين وبكتابك مهتدين وبسنة رسولك آخذين وفي الليل كائمين وبالنهار سائمين ولنعمتك شاكرين ولآلائك حامدين وفي عبادك صالحين ومن البلاء محفوظين ومن الشدائد محجوبين وعند الموت فرحين وفي القبور ثابتين وفي النشور آمنين وفي الحوض واردين وفي الجنة سابقين ومن النظر إلى وجهك الكريم متمتعين وبرضوانك فائزين وعلى أعلاء الليين ساكنين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين